shafi ko da rabi dukkanin in muka fahimce ta yanzu dukkanin da ba mana wahala amma abin da muke so mu saba harkar mu al-kalamu هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع فدم جميل أكمال الحديث تقوم عليه الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع ممتاز فدم جميل بكر المساجي فدم جميل يسمى المساجي دنك العبد
الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع فدم جميل الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع فدم جميل الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع فدم جميل وكبير الجابن بقى فدم جميل الكلام هو اللفظ بالوضع فدم جميل الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المرتب المفيد في الوضع وفي ده انت زنتين كنا اللي هو زنتين هو اللفظ المرتب المفيد في الوضع هي كلمة قاعدة هو اللفظ بيت نقول المرتب نوع المفيد في الوضع a cikin zance baya zama zance a cikin harkar larabci sai suka ne waɗannan ƙa'idodin guda ya zama lafazi lafazin ya zama murattab murattab kuma ya zanto al-mufid kuma al-mufid din nan gura wata ina fata an fahimta to zai yi kasu da sai su ne
وأقول للفظ الكلام معنيان أحدهما لغوي والثاني نحوي shi al-kalam idan an ce al-kalam a cikin larabci yana da ma'anoni guda biyu ko ma'anar tana dangantaka da harshen larabci ta biyun kuma tana dangantaka da nahawu kadai ina da dan fahimta akwai ma'anarta a yare na larabci akwai ma'anarta a mai a yare na malamin nahu sai ta ne أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء آكان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة a kana lafzan a kana أكان lafzan أكان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة ممتاز الكلام اللغوي في زنتي على ربي إذا أنت الكلام فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة fassara ne da dukkan abin da a sababin sa za a samu fa'ida saboda shi sai a samu fa'ida wato mene ne zance shi ne dukkan abin da a sanadiyar sa sai a samu fa'ida sawa'in a kama lafiya sun lafazi ne madaka an lam yakun ko da lafazin baka bane kal qasti kamar rubutu wal kamar jami'u wal kitaba da kuma rubutu wal isara da kuma isara yanzu misali ko a larabci kadai da ana hauka ya ka zance ne ha ko mutumin da ke tsaye dan kai masa ka me kake nufi zance ne a wurin malaman larabci amma ban da wurin malaman na hauka ina fata an fahimta ha kuma idan ka zo ka rubuta ba a shiga sai da izini rubutu ne kawai sai kasa kasa rubutu ta nuna wa mutane haka mene ne wannan zance ne a wurin malaman larabci amma ban da wurin malaman nahawu sun malaman nahawu sai an ji lafazi sannan ya zama isara da hannu da rubutu kadai baya zama mai baya zama nahawu baya zama alkalam zance sai in ya zanto cewa akwai lafazi an gane ku? Aha.
وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور Mm.
الأول أن يكون لفظا والثاني أن يكون مركبا والثالث أن يكون مفيدا والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي sun da sarƙa guda nawa guda hudu na farko an yi kuna lafazar ya zanto lafaz an gane ku na biyu an yi kuna murakkaba na uku an yi kuna musidan na hudu warrabi an yi kuna mawdu'an bil wada'il arab ya zanto an yi shi ne irin yadda larabawa suke yin zai don ka iya haɗa kalmomi amma ba yadda larabawa suke yin zai sai zanto ba zancen larabci da ba yanzu idan ka ce zahaba aliyun ilan madrasati haka laraba suke jera kalmomin don su ba da ne wannan ma'anar ta aliyya ta hina a makaranta amma idan ka ce ila aliyun zahaba al-madrasa kalmomin mu ne na larabci ne amma birin da zubin da aka yi musu wani laraba suke zuba su aka zuba su da haka na hau ba ya shiga cikin irin wannan sabga kuma wannan sabgar a wurin malaman nawa ba a ce musu zance kawai dai an har haɗa waɗansu kalmomi an gane ba amma ba a san me aka ce ila aliyu zahaba al-madrasa kaje ta gungun haka da haka da kai su kan alwada al-arabi da alwada al-arabi zubin kalmomin ka zuba sai da laraba suka saba zuba to shi ne sai ya zama zance a wurin malaman ومعنى كونه ومعنى كونه ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء ومثاله أحمد ويكتب وسعيد فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية ممتاز إذا كنت لفظي لست نجد لفظي يمكن أن يكون صوتا مستمدا على بعض الحروف الهجائية يبنتو لفظين يبنتو في الصوت لي يكون في وانا عددي مدكة جلارة وتضاء كده اللفظ da suna lafazi sai an samu sauti wanda ya ƙirƙiri haruffa na larabci sawa'un biyu ne uku ne hudu ne biyar ne da sauran amma sauti kawai wanda ba ya iya ginuwa kan haruffa wanda ba za su iya ga haruffan da ke cikin sa ko kuma akwai haruffa amma ba yadda laraba suka san su wannan za a je ambaci sunan sauti ba ya ambaci sunan sauti a ce sauti a a lafazi kai a ba ya ambaci sunan lafazi a ce lafazi shi ne ne sauti da ya kunshi haruffa na laraba sanannu allafi tabbata bil alif wa tarkihi bil ya' haruffan da ke farawa da alif su kare da ya alifin ba'un ta'un ta'un jimin har zuwa ƙarshe ila ya wa misaluhu ahmad wa yaktub wa sa'id yace fa inna kulla wahidatin min hadhihi al-kalimat al-thalath kowace daya cikin kalmomin da uku inda ne take biya ta kuni sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijabiyya kowace daya wajen fartata ta kunshi wani sauti wanda yake da haruffan larabci guda hudu Ahmad baka ke nawa ne a ciki hudu haka idan ka ɗauki sa'id kuma baka ke hudu ne haka idan ka ɗauki yasku
فالإشارة مثلا مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف.
يسا إشارة بهم متى يوم تنهكا نبيك نجي وأولا ما لما نحو ونن بازن في ذلك tunda ba sauti ba ne wanda ya gina a kan harafi ba lafafi ba ne ba lafafi ba sauti ba ne da ya gina a kan harafi ba lantana a sa masa suna lafafi kawai haka ko kuma kai haka wato kana nufin a'a ko kuma karfe kana harafi da adam kuma ha sautan musamman ala ba'd al-huruf وإن كانت تسمى وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها ومعنى wanda wanda wanda yake da zan abin nan wani malam doktor Abdul Bakar Adam Allah ya ce ke ta karanta ta daidai sai ma da sai in ba ta da sai da ta dora ta kan wani wani ya ya rubuta abin nan to duk wanda da ya kamata a ce lugan yake ke lagawi da an ce mutum lagawi ya ce ne lagawi ke ba amma lagawi wato basirin harshen ke ko ba gaba to ga da tunzun wanda da ke sai da wani da nuna ya shi da wani ya zo abin nan da ya zo kuma zai karanta abin nan ɗin sai a an ta lagawiyin am lagawiyin lagawiyin za ta mana ko kuma kawo mata nan cikin larabci wa in kana ta sama inda lagawiyin kalaman duk da ana kiran wannan isara din kalam a wurin ne malaman harfin larabci amma ba a wurin malaman nahawu ba da shi da fa'ida ta jiha dan fa'ida tana faruwa a sakamakon isara wato su a wurin malamai na larabci ne yau da gobe duk abin da za a samu fa'ida da shi ko sauki ne ko da sauki bane da sunan ne kala amma a wurin malaman nahawu ba yanda za a yi wato a sawa abu suna kalam farko sai an samu lafazin salafai shi ko lafazin shi ne a samu sauki da ya gina akan harufa ko kuma shi ne
ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر نحو محمد مسافر kaga da yake huwa lafzu da yasa nan da kai ne al-murakkab to da yake da al-murakkab yana ce an yakuna mu'allafan min kalmatayn dan to ne da yake da kalmomi guda ta'alif shine haɗuwar abu guda mu'allafan abin farawa ne abin hadawa ne min kalmatayn aw akthar kamar ne
آه. نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير خير ما تسعى اليه فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما waɗannan ibarat ne kawai da an ce ibarat ana nufin aljumlar jumloli ibara guda ɗaya jumla ɗaya kenan ibarat jumloli jumla ta farko yake muhammadun musafirun jumla ta biyu al'ilmu nafi jumla ta uku yablughul mustahidul majda wato dukkan mai kokari yakan kai ga almajda girma ko mutunci an gane ko yakan kai ga girma ko mutunci gurgurdan gurgurdan ولكل مجتهد نصيب haka yake da kullum mutum da mutum dukkan mai kokari yana da rabon da zuciya sai dai na wani haka na wani amma in an kokarta to za a samu wato kar mutum ya kare shi ne ya ga cewa shi yanzu ba su ilimin shekaru sun riga sun mutu ko yana da iyali ko yana da matsalolin rayuwa ba haka ba da kullum mutum da kaga mutum bai samu ba to kenan an zarta rike ne ko bai sa kokari da kenan ko kuma wal ilmi khairu ma tas'a ilayhi ilimi shi ne mafi alkhairin abin da za ka yi an gani zuwa gari an gane shi sai kuma kowace ɗaya cikin waɗannan ibara su san ma kalama ana kiranta da suna zanci da kullum ibaratin وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها Mm.
سواء أكان الضم غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا سواء أكان انضمام غيرها إليها نعم.
أكان انضمام غيرها أكان إليها انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات ممتاز yake cewa kowace ɗaya daga cikin waɗannan jimloli mu'allafatun min kalma kana ya hakka za ga ta gina kan kalmomi guda biyu ko sama da haka muhammadu musafir kalmomi ne da kalmomi biyu ne ya kula bin mustahidin majda kalmomi ne kalmomi uku ne bi kulli mustahidin nasib kalmomi ne eh يجيبون على استهياء كانوا من أولي ما لم يكن ذات الوقت دعوة يكون ذات تو أما كان في نساء دواء وزا أبي بيتا أم أني أم بقر بين سولايك أكثر أتوى جنر بسيط أم بكل مجتهد مسير لي كذا كلمة كل كلمة يجهل كلمة نصيب كلمة كلمة من الجنة ودك كذا كلمة يا فادا بدي سأفوز سأفوز كيف الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النهاية كلمة كيف زين كي محمد كي مسافر كي قائد كي مريض كي سعيد wannan kowace ɗaya ba a kiran ta da suna zan don ba ta zama murakkab ba don ya ce al-lafzu sai ce ne al-murakkab wal murakkab la yusamma murakkaban illa idza ta'addadat fihi al-kalimat wa ta'addud min sulsayn fa akthar an gane ko daga biyu zuwa abin da ya sama kalma ɗaya ba ta zama zance inda mu hafi wurin malaman nawo illa idan dan mazuru ha ilaiha sai dai wata ta zo ta taru da ita ta haɗu da ita sawa'un akana min bimani zawriha ilaiha haqiqatan kal amsalatu sabiqa am takdira haɗuwar kalmomi kuma irin biyu sai idan ta haqiqa sai idan ta kadir menene haqiqa kamar muhammadin musafir sayyidin qa'im duk wannan kalmatan ne abul haqiqa kalmomi guda biyu ne duka da hakika amma ya iya cewa ta kadiri kamar ne kama idza qila laka idza qala laka qa'idun man aqul wani ne zo wurin ka yace man aqul wani ne dan wanka ne fa taqulu muhammad yanzu wannan kalmar muhammad da ta faɗa kalmar ne ce ɗaya a ganin ido kuma ta zama zance amma ba ɗaya bisa bisa da hakika ana kaddara masa kamar kana nufin akhi Muhammad amma tun da kalmar akh ta fito cikin tambaya ba lalle bane sai ka nuna ta cikin ne kamar yanzu ne zai ce maka aina zahaba Muhammad sai ka ce ne ina madrasa ina su kaga anan ta shafe zahaba Muhammadin ina su saboda mu ya zuwa cikin ne ko ko ba ta tare ne a yi mazan abu riyad yadda ya tafi masallaci ko ka tuni ba ka ba sai ka zo kace zaha ba iliyas bin bin mubarak ka abin da ya a iya fahimta su ko kyale ji a kaddara su shi ya fahimci cikin yanki tun da ma ba wannan yake bukata ba ya san ya tafi amma abin da yake so ya sani ina ya tafi a cikin zancen ka sai ka fara ba shi labarin tafiya bayan cikin sanannu ya ce a wurin cikin kafin ya tambaye don shi da kansa ya ce ai na za a ba a ce a kidarsa ya tafi amma ina ne ya tafi ne bai kuna ba yadda rike من أقول فتقول محمد فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التكبير يعني يتكبر من فيه محمد حسن فهي في التكبير عبارة مؤلفة من ثلاثة كلمات a ce dai kana zaune sai wani zai ce da wani mun haku sai ce Muhammad sai wani kan doka ya ce Muhammad wannan Muhammad jumla ce ko kalma ce sai ka ce jumla ce murakkabatun min kam kalma min kalmatin don ta kadirin zancen Muhammad ina ba don kuma yanzu mun gama da al-lafzu mun gama da ne al-murakkab yanzu ne المفيد شنو يفسر لكن كده المفيد ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر فلو قلت
أن يحسن سكوت المتكلم عليه فيبدا ما يزنتي إذا يبدا أوله ده يبدا ما يزنتي يا جاء بكاتا أنا نقول بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر ما يسولى ba zai tsaya yana jiran cikon zance ko da gowar zance ba to duk mutumin da ya zancen da idan ya je karshen sa ya tsaya to mai saurare baya jiran tarihi to wannan abin da sai ya zama ya zama almufi kaga ya zama zance ke amma idan ka tsaya inda yana jiran rajewa ba bai zama mufi kawai an zan ce muku assalamu alaikum ja'a muhammad a ganin jilla ne isila مفيدة جاء محمد ina ba ku labarin ne Umar ya zo kowa ya fahimci ne amma idan yake assalamu alaikum in ja'a Muhammad idan Muhammad ne zai faru ka ga ban yanzu kuna zo ne wani karin bayani duka in na tsaya a daidai nan ta zama dole mu zuda ba mu zuda ba saboda mai saurare na jiran ta ne zai faru idan ya zo ɗauki كافي إن جاء محمد يقدمه هذا الكتاب كبيرا إن جاء محمد أعطي منه القلم إن جاء محمد أضربه إن جاء محمد أعتربه هنا بدأ بيدا هل منذ أنا جاء موت رجوع ولا من كم يلوم هذا هو اللي بعد تيوني هذا هو نعم
فلو قلت إذا حضر الأستاذ هذا كده مهم سليم لا يسمع إذا حضر الأستاذ إذا ما لم يابد
لا يسمى ذلك كلاما wannan ba zance ba ne ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات duk da cewa lafazi ne kuma lafazin murakkab har kalmomi guda uku domin لأن, ga iza ga hadara ga al-ustad amma duk da haka ba zance ba ne لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على قبول الأستاذ don wanda kake wazance shi ne al-mukhatab abokin magana yantadiru ma taquluhu ba'da hada yana jiran me za ka faɗa bayan wannan me ma ya tarattabu ala hudurul ustad cikin abin da zai biyo baya idan ustad ya yi ka ce idza ja'a al-ustad idza qadara al-ustad sai idza qulta فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة yace kaga amma idan ka ce idza ja'a al-ustad an saka salami ai da zaran malam ya zo sai talibai su ne ko ba mu sauran surutu ko rasa dan kuma kowa ya zo sauraron darasi kaga nan yana yana koyar da kai na hukum yana koyar da kai na tarbiyyar zama a majalisin ilimi idza ja'a al-ustad an saka salami to wannan fara kalama da hukun da fa'ida dan fa'ida ta samu cikin yau mun gama da allafu mun gama da ne al-murakkab mun gama da ne al-muqim ya rige mana kilomita sun ce mana kauni ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني ya zanto zancen da za a gina kalmomi da aka tsara kalmomi da laraba suke amfani da su. kalmomi ne da laraba sun ba su ma'anoni sanannu a wurin masalan kamar misali ne حضر مثلا حضر كلمة وضعها العرب بمعنى وهو حصول وهو حصول الحضور في الزمان الماضي kaga laraba idan suka ce hadara suna nufin an zo a kuma wani lokaci da yake hadara ta kunshi abu guda biyu zuwa da gani zamanin zuwa zamanin zuwa yau ta ne wanda ake cikin ta wanda yayi wanda ya riga yi
وكلمة محمد قد وضعها العرب بمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر idan sun kare a adam suna nufin duk wanda ba balarabe ba don idan ka zo da kalmomin larabci sai amfani da su a wurin malaman nawa wannan ba zance ba ne ba a kalmomin hausa ka nufi ko kalmomin filatanci sai amfani da su wurin malaman nawa wannan ba zance ba ne ba tunda kalmomin da ke cikin hausa ba laraba su ka sun ce sabani in ko zance da wani abu daga cikin wanda ajamawa suka sa a yaren su kalfur kamar yaren farisanci wa turk ko yaren turkawa wal barbar ko yaren albarbar barbar kabila ce da suke almadarib al arab sun kasar maroko da sun yi a mauritania haka na wajen su kira فإنه لا يسمى alfaranj alfaranj turawa ke ko ita kira alfaranj
فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة آه، اللغة الأخرى أخرى كلاما أمثلة للكلام المستوفى مستوفى الشروط yanzu dai mun fahimci cewa zance baya shiga zance sai suka sarka na hudu na farko ya zama Allahu na biyu rasul na uku al-muslim na hudu wani ka ce Allahu shi ne a samu a saut al-mustamilu ala ba'd al-huruf al-jari al-murakkab shi ne an tata'addada fihi al-kalima kuma tani fa akthar al-mufid an yahkuma as-sukutu alayhi وأن يكون موضوعا بالوضع العربي أو أن يكون مما وضعه العرب في التخاطب كلمة من العرب تكفى دون في زنكره yanzu ga misali nan zai kawo kawai na zantuka wanda sun cika sharɗin da ake bukata
الجو الصحون idan an ce البستان aljawu الاسود ta haun yanzu ka dariya mun akan ce aljawu ta haun yanayin yau kam a wace idan babu girgije babu wani abu kamar yau za mu ce ta haun kenan akwai girgije nan da kan bai zama yau ta haun amma ranar da za ka ga tangararren babu wani alamun girgije sai kake aljawu ta haun aljawu ta haun
البستان مثمر wato idan gona ta yi ƴaƴa itacen da ke ciki sun yi ƴaƴa ko lambun da ke ciki ya yi ƴaƴa sai a ce albustanu muslim
الهلال ساطع safi'un wato ya fito kenan da hasken shine safi
السماء صافية as-sama'u safiyatu yana da dangantaka da al-jawu sahwi sai dai as- idan an ce as-sama'u safiyatu ana danganta washewar zuwa ga ita sama amma al-jawu wato sararin samaniya da jumba komai Mhm.
يضيء القمر ليلا wato wata yana bada haske da daddare
ينزع المجتهد
mai ijtihadi ko tun da kokari za ka ga cewa ya ci nasara ya ci jarabawa لا يفلح الكثير mai kasala kan ba zai ci nasara ba
لا إله إلا الله kalma wadda take wuce girma ke nan kalmar ta kawo ko
محمد صفوة المرسلين fasfashin zaɓaɓɓe ke zaɓaɓɓe a cikin su ko cikin manzanni shi ne sab shi ne safwa
الله ربنا محمد نبينا domin duka waɗannan jumloli ne wanda sun cika mu sharɗa nan guda hudu da muke da kan to sai mu tsaya a nan gurin lokacin da za mu tashi daga shi na gaba akwai ɗan kula akwai samarin wanda za a yi sai ko mu tsora a darasi na gaba kar ku manta za mu rinƙa yin samarin ko musamman da baka dan an ce ko an ce a rubuta wani ba da rubuta ba amma da baka idan za a rinƙa nuna mutane kuma ba layi za a zo wannan da su za ta canja wuri kuma ba lallai bane kana gaba kila kana karshen baya kila kana tsakiya duk da haka Allahumma
أن يصح
آه.
هذه الكلمة وبعض الإخوة يق- يقرؤون هذه الكلمة بصفة سلبية
sunan littafin a tuffatu saniya ba a sunniya ba ba a sunniya ba a saniya daga sana ya sabi sana barkihi ya zabu bil absar sana haske a tufa a saniya wato wata kyauta mai haske wata kyauta mai kima mai daraja dangane da sharhin littafin a zuriya a saniya to dangane da littafin adab na ji kafin ya zo karatu waɗansu daga cikin da dama sun ce ba a samu shi wannan littafi ba na na na na na- na- na yan daura da aka an samu shi wannan duk mazakkar sun kuma a annusu sun mutala ana samun ka ba a samu ko jiya na je kawo ɗan na ciyawo ba samu ba inda ba to ana samun wannan أنت اختار واحد هل يصور wannan abuwa ba a samun ka sai ki ba ta ta. a cikin littafin adab wanne aka fi samu
منتخب منتخب منتخب an fi samu wannan rashi kenan shi zani das muzakkiratul nusus wal mutala'a babu wallahi babu لا يجوز له ذلك في حال من الاحوال تفسير القران الكريم تفسير القران الكريم لانسان لم يكن عالما بالنحو هذا لا يجوز لو كيف يفسر القران الكريم yana magana mutum zai fasar Qur'ani bai san nawa ba ta yaya zai fasara shi wato ku gane abinda ake yi da dama a kasar mu na Hausa ake kai su da suna tafsiri ba fa tafsiri bane tarjama abin da ake nufi tarjama zai karbar da ma'anoni na kalmomin kadai amma ba bayanin kalmomin ba wato fassara maka ɗaiɗaikun kalmomi fassara ta kai tsaye abin da ke kira a tarjamatul harfiya wanda malamai a fagen tafsiri ulumul tafsir suna ganin ma bai halatta ba a yi wa alqur'ani tarjama akwai malaman da ba su zo tarjama ba dole sai da a yi tafsiri saboda a cikin tarjama akwai takaice ma'ana ina fatan fahimta abinda a larabci ke da fatan ma'ana sai ga tarjama ta takaice musu ta yadda ba za ta iya isar da cikakken saƙon da ake bukata ba to kaga idan mutum ya zo zai yi tafsirin alkur'ani mai girma akwai bukatun ya koma wa littattafai daban-daban da zai ɗauko ilimin da zai isar wa jama'a da kuma littattafan nan duk da larabci ne shi kuma bai iya nawo yanzu misali idan za mu yi karatun tafsiri na farkon suratul kahf ranar juma'a akwai bukatun in koma wa littattafai na at-tafsiri bil ma'qul sai ibn tafsir su a tafsir sari su waye su wane ne su wane ne littattafai kila hudu biyar shida bakwai wanda suke a wannan fagen akwai bukatar in koma littattafai waɗanda suke fasar qur'ani a fagen a salo na fikihi a tafsirin fikihi kila littattafai hudu biyar shida ko bakwai a wannan fagen akwai wanda suke fasar qur'ani wanda suke kulawa da harshen larabci ko na ko ko balaga nan ma kila littattafai hudu ko biyar zan koma akwai na ulumul qur'ani in shafo in wani shafi daban wani bangare daban wani mabahas daban wani fasal daban da yake da alaka da abin da zamu yi to idan mutum ya kasance baya iya na hau yaya zai karanta waɗannan littattafai har ya fahimta wa zo faɗa mutane yasa idan kana sauraron karatu na masu yin tafsir da dama suna yi ne irin yadda malamin su ya tsora musu baya iya tsara wani abu wanda malamin su bai faɗa ba tunda ba zuwa yi karanto tafsiri a cikin littafin tafsiri ba a ya buɗe jalalin sun su ana fassara masa kawai a haka fassara ta kai hoton su da haha na rantsuwa da lada da kuma hansunta wal kamar za ta laha da wata idan ya bita wannan hari za ta laha da yi idan ya kuranye ta wato haka da wannan fassara ta kai amma idan aka ce da mutum waɗannan rantsuwa daga farkon ta zuwa ƙarshe guda nawa ce me ya hikimar Allah ya ware waɗannan makhluka da ya rantsuwa da su to me ya jawabin kasam din to dalilin da yasa Allah ya rantsuwa ko bambanci tsakanin rantsuwar ubangiji da rantsuwar dan adam rantsuwar ubangiji yana da ikon ya rantsa da komai rantsuwar dan adam ko man kana harifin fa lahi billahi au dan da alaka tsakanin wannan da wannan kaga dawo haka zai to kaga a gaskiya a gaskiya ana zaluntar littafin Allah ta hanyar fassara shi ga waɗanda ba sa jin harshen larabci ma'ana su ɗauki rigar tafsiri su sa ko bayan ba sa jin harshen larabcin za su iya turo ma'aluma na zo su faɗa wannan kuskure ne fasari da kuskure ne babba na'am sauran tambaya ta na'am domin duk da wannan tambaya ce mai kyau da aka ce fi lauhin ma'aful wanda yake ya kamata da an ce lauhin sai ce ma'afulun wato zanto annasu wal mal'us to a nan su malaman nawa suna da jawabi da suke bayarwa game da zuwan wannan a wannan ƙasa waɗansu sukan ce daga cikin wannan mahafuzin ni suka dane amma mu'akkar fi launin jarwar majalis din shi ne muta'alliq bi khabar muqaddam kawo da mutu da dama marfu'i ina ba da mu yanzu mahfuzin fi launin shine asalin zancen mahfuzun fi kaga mun fita ne wanda yake mu'akhkhar wannan kuma fi la yujaru majrur muta'alliq bi qabr muqaddam wannan shine jawabin da yake kusa da kasancewar mun fita ne mu'akhkhar Thank you. قوم ومن مال من إذا الذي تتخذون منه an halatta an halatta a kan kayan mai cikin alkur'ani tunda Allah ya tattaka su nuna min musakkar to da kike tambaya ma'ana kana nufin aibin idan mutum zai bi tarjama kadai ba tafsiri wannan gaskiya ne inda wannan aya ta nuna an yi izini mutum na iya na iya daukan dan gina bi ko dan dabino yayin kayan maye ne amma lokacin ba haramta giya daga baya da aka haramta giya ka ga babu wani wanda ke jin tarjama ta dai kaga ba za a hada masa waɗannan tuka da wasu to sai yadda da ka sa haka insha Allah sai darasi na gaba kamar da muka faɗa gobe za mu fara darasi na koyon karatun alkur'ani mai girma da magarba a nan masallaci tsakanin magarba zuwa isha'i darasin zai kuma yadda hankali ne wajen karatun da bayanin hukunce-hukuncen tajwidi ko kira'at kila kira'at idan har nan jantakan lokaci ta bayar amma dai karatun da tajwidi shi ya fi komai zama abin da ke wajibi sannan da faɗakarwa kan waɗansu ma'anoni masu muhimmancin da musamman surorin da ake yawan karanta su a sallah wanda mutum na wuce su ba tare da yana tafa'uli da ayoyin su ba a ma'anonin su ba to za mu san yadda hankali kan wannan ko wani bangare na qira'a shi don lokaci ya bayar ko yana daga gobe insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
والفجر وليال العشر والسفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأفتروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يَذَّكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أملست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سر وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
da ilimin da ya shafi harkar larabci wala Allah na hau ko karfi ko balaga ko mata ina ba ta yi da wannan irin kullum da ɗalibai suke ba su sai na fahimci wala Allah daidai ko duka kuskure ya gini ne a kan da ɗansa al'amura kamar haka abu na farko wahala wahala ta na wahalar da ake ganin sun da ita rufin da muhimmanci na haifar da wahala abu na biyu inda za ka karanci na hauri ka je ka zauna a wani gari ka zauna sai ka shekara zan zauna da ya zo maka ka tsawa da suke da alaƙa da mahaifi idan ka zama za ka da yake na hukuncin alwala hukuncin yankin zanaba hukuncin jinin da tafi hukuncin aure hukuncin wani da sauransu babu mata fatawa a kan mu da mutum ko ya fi son ya karanta abin da za a tambayi da kuma ya biya kan abin da duk kai ka ɗan ka san su ko kuma duk ɗan ka san su ka san su ka gari mun ka ba da yawa a wajen ka sannan abu na gaba a galibi dukkan wanda ya biya larabci a ƙasa irin tamu wadda ba a magana da harshen larabci a yaren gwamnati to ya dogara ne da ƙwazon samaki mutum kaɗai amma yana da karancin mataimaka da su koya da su aikin larabci alal misali ɗalibin da yake karatun boko a ƙasa irin tamu wanda san yadda harshen turanci a matsayin shi da yaren gani idan zai zo gaban kaya ya taso daga sabon titi amma ninki bayan da nawa zai wuce a kan titi wanda aka rubuta shi a harshen turanci tsakanin wanda ke kan titi da wanda yake kofar shaguna ko kan ko wani wuri na sayar da kayayyaki na mutafin yau da gobe daga nan zai sabon titi zuwa nan gaban ka bayan da nawa za su wuce wadda za su iya abin da duk sai ka ɗan kasan su ko kuma ku ɗan kasan su ko kuma sai ka ga rumun ka ba da a wajen ka sannan abu na gaba a galibi dukkan wanda ya iya larabci a ƙasa irin tamu wadda ba a magana da harshen larabci a yaren gwamnati to ya dogara ne da ƙwazon sana su da shi kaɗai amma yana da ƙarancin mataimaka da za su koya masa harshen larabci alal misali ɗalibin da yake karatun yake a ƙasa irin tamu wadda san yadda harshen turanci a matsayin shi da yaren gwamnati idan zai zo gaban tsaya ya taso daga sabon titi amma ninki kayan da nawa zai rufe a kan titi wanda aka rubuta shi a harshen turanci tsakanin wanda ke kan titi da wanda yake kofar sabon ko kemis ko wani wuri na sayar da kayayyaki na mutafin yau da gobe daga nan nan sabon titi zuwa nan garin kasa wanda nawa za su kada babu iya a cikin turancin da kake koya ko rubuce-rubucen da ke kan titi suke taimaka masa wajen tsara nuna a cikin harkar wanda babu wannan a larabci sannan a rediyo ko ba rediyo na jiha da lantana na tarayya a kullum akwai waɗansu shirye-shirye na gidan rediyo ko na gidan talabijin wanda da harkar larabci suke gudanar da su za da cewa su ne yaren gwamnati sannan kuma jaridu na kasar karantanta wanda da hakan suka fitowa cikin harkar turanci wato zai zuwa da koyar cewa shi ne yaran gwamnati ina fata an fahimta to sai zan ko ɗalibin da ke koyon harshen turanci yana da mataimaka da suke koya masa titi rediyo talabijin jarida da surutai ne da gobe da mutum zai fitar da sauran mutane don su musayya ko wani sannan da zulkacin kimiyya da ke tsakanin mu da waɗanda muke kasa ɗaya da su amma ba sa jin ya zama mu ba ma jin nasu idan za ku su kai wurin wani inyamurin da baya jin hausa ko kuma ba sa jin inyamurin ka ga mu zai haɗa ta a tsakiya turanci to larabci ba da wannan zafin a tsakani su ke sa wanda ke koyar su ta ɗauke kokarin to idan yi su ta ɗauke ta na abin taimaka ga su ma sai ya rasa gefe gida to ina ganin waɗannan su ne matsaloli wanda harshen larabci ke cin karo da su wanda kuma na haifin ɓangare ne daga cikin ilmomi na harshen larabci ina ta an fahimta sannan kuma galibi inda ake koyar da na hau za ku ga ana koyar da abin da ake kira kawa'id jami'a wato ka'idoji da kararru da ba su haihuwa kawai a koya maka fa'ili ismin marfu'in تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل او شيء من هذا القبيل. اما sai a tsaye da yake da jimloli biyu ko uku a matsayin misali to ya kamata kafin ɗauke wannan darasin a zakace ka ka kawo jimloli dole ko sha biyar na tsaron kanta wanda za ka cikin lissafi ka ga abin ka'idojin ka koya tabbata ka koyi yadda ake ne tafbitin التطبيق العملي للقواعد wanda wannan shi ne zai kasa fahimci ka'idar sosai amma in aka karantar da kai ka'idar da babu misali ko ko misali ƙayyadajje da cikin littafi kaɗai da sai zanto cewa ba za ka saba a yaran ka da kai sai abin da cikin littafi don an yi littafi ka iya larabci don an yi littafi ka iya larabci bisa sai ka samu babban malami yana karantar da ajiyoni ne da kafirin madani alfiya kadan asmuni da ibn hakim awdan masalik na ibn hisham imam yake af'al as'ar na jahiliya sannan al-shi'ara wa tike wa tike amma larabcin ka na littafi ne in aka rike littafi za a yi magana da shi da hankali larabci sai zarfi shi ba da nasu da kanka haka ne kawai in aka ce da shi aka yi ka ci kyau a cikin aka musalla wa baki an yi waɗansu baki da kasar waje kuma an tare su ana ganin za ka gana da su ko za ka yi musu bayani ko za ka yi kaza ko za ka yi kaza to nan gurin fa ka yi hankali wa ba ma an san kana littafi za ka tarar da mutum malami ne kun ga idan mun fahimce mu a matsayin matsaloli da suka kaban da nemi wajen wato abin da ya hana mu bayar da muhimmanci da na haihu to sai mu gaya za mu yi ta'amuli da shi yadda za mu yawa wani matsala ta karancin muhimmanci sun mu sai mu ba shi muhimmanci kuma mun san cewa wato yana da alaƙa da fahimtar alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mai littafin da ke na hau yana da dauri sosai da sosai wajen fahimtar mu kuma in mun fahimci cewa ba mu da mataimaka a titi ko talabijin ko rediyo ko jarida da suke taimaka a harshen larabcin mu to mu sai mu taimaka a kan mu ta hanyar talibi don kayan larabci da sauran ɗalibai ɗan uwa ko da za ku yi ne da yi kuskure a yi maka dariya ya fi muhimmanci sama da kai shiru da kai ba kaga da kai kuskuren gidan mai suna gyara ba amma da kai kuskure aka maka dariya aka ce ba dariya za ka yi ba mai daidai din da garin nan da za ka tsara mai wata ciwon mai kuskuren da kai dai wani amma in ka kyale a karan kanka ba ka yi to ba a bi da mai suna maka dariya to ranar da bukatar ta kama sai a maka dariyar mai yawa inda an fara ta kwanaki da dama duk ba a yi ba saboda ba kai ba lokacin da aka tarki shi da ya tarbi idan haka yana da daga cikin abin da zan mafi hanci zan mafi hanci ku da shi wato matsawa kai wajen yin shi harshen larabci da ko matsawa kai wajen idan an ba mu ka'ida to mu kuma sai mu kokarin mu kokarin tasbiqin wannan ka'ida din ta hanyar an kula da za mu kawo da kanmu ina fata an yawan tasbiqi din nan yana taimaka mutum ko harshen ko ba da harshen larabci rubutunsa kuma ya saba wanda kuma a gaskiya yare yana bukatan karambani da rikin su wanda baya da karambani da gobe yare da sai mawa yare ne na da wanda kuma yake da tsoro ko kuma da gobe na gobe da gobe don sai sama da shiga in ana tsoro sai bauta na ta tsare ta gani Allah ko da kama Allah ko da kama yanzu kai malam sai ka ga mana ta jinkin za mu fara da nahawun kafin mu shiga adam
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى kimanin ke ta fara ne ta ke ce wannan ka'ida daga kan gudun sai kawo musamman zuwa abuwar dillaci بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو أبو عبد الله بن محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن آج- آ- آجري نعم المقدمات تعريف النحو موضوعه ثمرته نسبته وادعه حكم الشارع فيه waɗannan suna ji kira al-muqaddimat wato mabuɗai na cikin ilimin nahawu waɗansu suna kiran su al-mabadi matakai na farko kowane ilimi za su sawa'un nahawu ne ko sarfu ne ko balaga ne ko tafsiri ne yana da abin da ake kira al-muqaddimat ko kuma abin da ake kira al-mabadi al-mabadi jirgin al-mabda المبدا وهو ما يبدا به abin da duk su ake farawa su ake so ka fara sanin cikin ilimin kafin ka fita cikin kaga almabadi ababen da ake farawa da su ake fara sanin su kafin ka fita cikin ilimi haka ma idan kace al-muqaddima to wadannan al-muqaddima sun ce wadannan al'amura na farko ta'arifin nan wato bayanin menene na hau na biyu mawdu'u a wani fage ilimin nahawu ke yin amfani na uku samaratu amfani lafazin samara asalin ka ɗaurin da ke alaƙa amma akan ambaci samara ana nufin fa'ida fa'idar abu amfanin abu na uku abu na gaba na hudu kenan mawdu'u wato dangantakar wannan ilimin da sauran ilimomi ne dangantakar da sauran ilimomi daidai yake da ilimin tafsiri da nahawu da balaga da sauransu ko kuma a'a ya sha bamban da su idan an ce dangantaka ko dai yake a tawafu ko dai a kafayi a tawafu a ce daidai wa daidai a kadari kuma ake da babban da sannan abu na na na biyar ya bi uku ya nuna mutum kiro ilimin na hau waye ya sanya wannan ilimin sannan kuma abu na shida hukumin kyawar da shi hukuncin shari'ar musulunci wajen koyon ilimin na hau shin dole ne sun kuma koyi na hau ko yake in bai koyar da zai a akwai zunubi a kansa ko ko bai shahabi ne ina ba ta amfani to waɗannan su ne abin da ake kira almabadi wanda ya kamata da su zaman kara su ne da su da su wato matakai ko na buɗe ne su wannan ilimin abubuwa ne guda na guda shida na farko da arifin nahu na biyu mawudu na uku samaratu na hudu musbatuhu na biyar waduhu na shida hukumin shari'a hukumin التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني منها الجهة جهة تقول ذهبت نحو فلان أي جهته ومنها الشبه والمثل السجن ومنها السجن
ومنها الشبه الشبه والمثل تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله
abu na farko shi ne zai bayan masa tarihin ma'aikatan bayanin menene mahu a tarih كلمة نحو فكرة في اللغة العربية على عدة معاني تتكلم النحو بألف ولام وفي النحو بغير ألف ولام فكرة في اللغة العربية أنا أنفاني بإذا أعرف اللغة على عدة مآم أبسا جاء مأموني دبن دبن أبسا جاء مأموني مأبسا أدبي من عدة مآم مأموني مأبسا أدبي منها بدأتكم هذا بعد ذلك يقوم صدا منها بدأتكم في الجهة وتوجهة فوجهة كما جهر كنوبة وجهر جغابة وممكن جدا إذا أنت الجهة تريد جنته جبل كوت جنته idan na ko kudu ko arewa aljihu wato sashi ko ɓangare ina ba ta amfani a duniya muna da jihad guda nawa aljihad al'arba wato muna da wato guda bakwai guda hudu gabas ko yamma ko kudu ko arewa to ana yin amfani da kalmar annahu a larabci ana nufin aljiha ta kuma kasan faɗa cikin harshen larabci ذهبت نحو فلان ذهبت نحو فلان لأجله أي لحسن ما تكتين دواني ما تكتين دواني ما تكتين دواني ما تكتين دواني ما تكتين دور دواني كل دور دواني هنا تقول ذهبت نحو فلان هنا تدعني ومنها بدأتكم مقالين أنه السيد والمثل كما ko misali akan ce a larabci muhammadun nahu aliyun muhammadun nahu ali idan ka ce haka ai yuduhu wa mislu kuma nufin ali ya yi kama da muhammad ya yi kama da ali ko muhammad ya yi kama da na ya kwatankwacin aliyu ina fata an fahimta domin المثلية wato kamantocin ya kenan abin da ya yi kama da wato yana a larabcin tana da ma'anoni da yawa yanzu ne da su gudana guda biyu ma'ana ta farko ta ce ne ma'ana ta biyu ce ne a yi cikin wani manta dokon وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما وما يتبع ذلك.
ومن معنى الصناعة اصطلاح وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك وما يتبع ذلك cikin bin duk abin da ka faɗa yau a larabci akan ce tabi'ahu yastabi'uhu akan ce ittaba'ahu yastabi'uhu duk wanda ka faɗa shi yau ma'ana sa ba yake ara'u yastabi'uhu min rawu a wata qira'a kuma a wata ba yastabi'uhu min rawu kaga duk ma'ana da yake wato abin da yake da hankali na islamin malamai yanzu da mutum da ya tambaye ka domin na hau da su ce a larabci ko a yaren malamai idan a larabci ne yana da ma'anoni da yawa daga cikin su biha daga cikin su a cikin zuwan mutum to a islamin malamai domin na hau wannan ita ce amsa al'ilmi bil fawaid allati yu'rafu biha أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإجراء والبناء وما يقتضي ذلك. وأنا من الشيخ يكرم هذه إذا يكرم هذه العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإجراء والبناء وما يتبع ذلك وقد كرمت أمين تجمل كرمت أجمل
يطلق على كلمة ويطلق كلمة النحو مثل كثير ما على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الأعراب والبناء وما يقتضي ذلك.
جميل جدا. أنه هو نعم. wannan ma yau ko kuma ina jin ka idan ki karanta ni ina ta karanta ni to ni ka kun da bankin yanzu da wani gudu ne على كل علم بيكون ده بالله يجيب من هو العلم بالفوائد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية عندنا في حال ترتيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك وفكرة كلمة نحو أنا أنظر بكلمة نحو في اصطلاح العلماء أصلوا جنسين ما لمس على أسمي العلم malam sa'ad ba mu ta karanta alam wa ulmi wanda ke jumla ko mahsuwa jumla mahsuwa zan karanta ta yadda take kamar babu ala din kafin ta ala al-ilmi ba za ku ko ala al-ilmi ala ya aiki cikin al-ilmi ba ba ta ko ta ma ta ko ta ta cikin brako ba haka ala ba za ta aiki a kanta za ta dauka kamar ala ba ta Allah ne ala al-ilmi bil qawaid allati yu'rafu biha wato ana amfani da kalmar nahawu a wurin a sanar maganin malamai a bisa ga wani a bisa ga al'ilmi bil kawai sanin waɗansu ka'idoji allafi waɗanda yu'rabu biha da su ne ake sanin ahkamu awakir kalimat al-arabiyya hukuncin farkon kalmomi na larabci fi hali tarkibiha lokacin da aka haɗa su da juna min al-urabi ko hukuncin al-urabi wal bina da ko bina wa ma yasba'u zalik ba abin da yake wato shi na hau wani ilimi ne wanda yake shi fa'idoji da su waɗannan fa'idojin ake sanin hukuncin karshen kalmomi na larabci in ka san wannan fa'idojin ko kyauta sun yi shiga ta mu'amalanci karshen kowace kalma a cikin yaro wato ta ganin hau yana ba da muhimmanci ne da ne farkon sallah me za ku in za ku yi rufa ne za ku arrafu ne ko za ku annafu ne ko za ku aljarbu ko za ku aljarbu waɗannan suna da cikin ka koyi ka'idodin da za su koya ma yadda za ku yi ta'amuli yadda za ku mu'amalanci farkon kalmomi na larabci amma wannan kalmomi na larabci ba a halin ɗaya-ɗaya ɗinsu ba domin da an ɗauki kalmar zai ita kaɗai ko a ɗauki kalmar yakudu ita kaɗai ko a ɗauki kalmar kata ba ita kaɗai galibi da ba ya tafiye amma idan mutum ya fi yi kai a nan ne zai ke tafi ko ake gani tasirin sa ko kasa da zai a nan ne ake gani tasirin na hudu domin da zaran mutum kasa da zai to an san cewa karshen zai da mene ne a karshen sa dalu dalu sun nan dole wani hukunci ne zai da shi ko arrafu ko annabi ko aljarin gurgudun yadda fa'ida za ta koyar da kuna zaton kanka haka idan yake nazartu ila zai farkon zai dinnan la budda an yalzamahu hukmun min al-ahkam ko da wani hukunci ne zai da daidaitu shi ya kasance tare da wannan hukuncin sawa'un nasaba ne rafa ne jarra ne gurgudun yadda fa'ida za ta koyar da ko a cikin farkon kalma ɗin ba wai kalma ita gaba da ta gudunta ba idan an yi ne idan an haɗa su da juna an yi sarki sarki ne shi ne a haɗa kalma da kalma don su ba da ma'ana ina fata an fahimta to shi wani ne shi ne hali sarki ne wace shi ne hali sarki ne min al-iraq hukuncin da su mu ko zan to ne irabi ne wal bina ko ko bina ne wa ma yattaba ubalik wa ma yattabi ubalik ba abin da ke bin haka ko ma yattaba ubalik ina ba zan hauka to yanzu mun gaba da ta'arifin na hauka sai al-mawdu ilimin da a cikin mai ke hauka الموضوع وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أهوالها المذكورة ممتاز الموضوع تجي عندنا أوكي أوكي تجي عندنا أوكي أوكي كل الكلمات العربية كلمة نعرف العربية بند كلمة مصر kalmomin wasu gudu suna wajen suna da na haifin su na suka aiki amma ba ka'idodin da ke cikin azurin yau ko cikin alfiya za mu tabbata a kan rubin hausa ko rubanci ko kamuranci ba ina fata wata yi a'a ka'idodin da ke cikin azurin yau ko suke cikin alfiya ko suke cikin dukkan wani littafi na rufin larabci ka'idodin da suke yin tasiri a kalmomi na larabci min jihatul bahsi an ahwalihul basira ta fuskar yin bincike game da halayensu da muka ambata wato halayensu na karshe da muka ambata ko halaye na mugurabi ko halaye na ne na gunabi da mugurabi da gunabi sun ba su zo da gaba da wani to mun gane inda ilimin na hauki yin tafi ko abu na gaba me ya fa'idarsa as-sama الثمرة وثمرة تع- تعلم علم النحو صيانة اللس- اللسان عن الخطأ في الكلام العربي وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها mumtaz as-samara amfanin ilimin na hauki shine ko wa samara ku ta'allumi ilimin na hauki wato amfanin da ke cikin koyon ilimin na hauki صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي mutum zai kare harshen sa daga yin kuskure cikin maganar larabci mutum ya ba harshen sa kariya ko ba da zai rika wani tabakuru a cikin harshen larabci wannan amfani ne ba ko ba amfani ne wa fahimtar qur'anin karim da fahimtar alqur'ani mai girma wal hadithun nabawi da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fahman sahihan fahimta kyakkyawa domin in ba da nan ba za ku iya fahimta kawai fahimta kyakkyawa na ba ba mai fa'idu min al-mutahid na ba ba mai ubasa ko kuma al-qadawa min ubasa na ba ba mai kaza ko kaza ko kaza ko da mahaifi اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية عند القرآن الحديث من قال الله كونوا أصل من شريعة المسلمين وعليهما مدارها kuma a kan ka gobe kowa ko abu ko abin da ba a kawo a kowa a dole samu bambantaka da qur'ani da hadisi musamman ko abin da kuma aka ko masa sabu a kuma bai samu bambantaka da qur'ani da hadisi ko bar ma a cire sunan ruwa a cikin ba ruwa ba ko bai samu bambantaka da qur'ani da hadisi ko ko da ba amfani ilimin nawa ke babu mutum da gwamnati cire cikin zance na larabci kaga yana daga cikin abin da ya sa a mugun hanzar alkisa'i ko daga cikin ƙura'u saba abin da ya fago ƙura'ar ƙura'amu mai girma ba bai biya na hauka ko wata wata rana ya zauna wajen na ɓangare ko na zama wa kuskuru a cikin nahu ta aka masa faruwa ko ɗaure kwanci daga wanda ya kuwa suna makaranta ko da wajen ko kuka kuka amma ba hagun na hau da mutanen kuka idan ku kuka uwa kuka an ji kafin inda an hau da kuka da na yin ko ko kuma wata fara ko a samu ko goyi ko ko kamar da kuma da shi alƙarami da shi amma ba a mazhabin mahon mutane ko ko ko sai yi ko a dangin hanbal ko ko ko goyi ko a ko ko abu ne a ko ma hawo ko ko ko harkan ka daga saba a cikin cikin shi ne suka ce annahu muslim min wato shi na hau kamar misalin cikin ne an gane ku to sai ne ba nisbatu
نسبته وهو من العلوم العربية
dangantakar sa idan an ce masa me dangantakar ilimin nawo yake ce yana cikin ilimomi ne harkar larabci ba za ta ce yana ilimin islamiyya ba ilimomin musulunci duk da cewa yana da dangantaka da musulunci din wani bangare amma dai dangantakar ta da larabci san ta ake tafiya to amma kasancewar kuma littafin da aka saukar na shiru a musulunci littafin farko da aka yi annabi Muhammad a sallallahu alaihi wasallam da larabci aka saukar da shi kuma yana da dangantaka da shi amma abu amma dangantakar ta da musulunci larabci ta fi domin idan ka ce ilimi daga cikin ilimin da kuma musulunci ma'ana inda za mu samu wani mutum ya karanci ilimin nahawu tun daga mataki na irtibadiyya zuwa mataki na almutawassi karamar sakandare da mataki na asanawi babbar sakandare har yanzu zuwa a almustawal jami'i mataki na ɗan jami'a ya fito har yi masar ya yi ci to ko fito kuma a kuma ta fata a dinin musulunci ba mu ta fata a dinin musulunci in gowon ne kawai da yanzu don sauye da su ke ko kuma ya amfani da nan wajen korantar da suka so ne na musulunci amma idan bai yi amfani da nan wajen korantar da suka so musulunci ba ce ba za a kyau su karɓi wajen harkar da yanzu ya sa duk malamai da suka zama hujja a cikin lugwa za a ga waɗansu su ko da kasancewa su ba kun su ne amma ba a kan mazaɓin ahalar su ba ko ne ko gulawa ko da rubu a cikin suwari ne ko mun ko gulawa ko suka fito a cikin ilimin ko da na suka rinta da yin kuma da yin hujja a aljahu da mun ko da amma ko ko da cikin ilimin ko alqadi abu bakar abu bakar lani hujja ne a cikin ilimin bugun larabci musamman abin da ya shafi balaga ومعجزا القران من الله ما قال الله تعالى حتى عبد القاهر الجرجاني ده صار مصر مثلا انا ده كان بيقول حقيقه ده واتو ام متنا ان زما حجه amina kira kan ya kan ya wuce a fagen ilimin nawo amma ko ba mun ne bane ba ya kasance ya fi ilimin shari'a in ba ya karanci ilimin da suke dangantaka da shari'a don haka dangantakar nahawu dangantaka ce ko ku zuwa da ilimin ne harkar larabci ina fata ko ku ne
واضعه والمشهور أنه أن أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
واضعه wani ne ya sanya sa'adodin ilimin nahawu a nan gurin da suka fi kirkiro ilimin nahawu ko kuma sanya sa'adodin ya fi kyau mutum sanya sa'adodin ilimin nahawu rubuta sa a matsayin sa'adoji ina fata an fahimta wato su laraba a lokacin jahiliya ya ta sallamu da bisalusa salusa shi ne tabi'a yanzu cikin mu nan gurin idan ka zo kasuwa ta birni ko ta ƙauye za ka ji a hausawa tsantsa suna magana da hausa mai ban sha'awa mai menene amma in cikin zarta musu tambayoyin tsakidogon hausa zai gaba da haka ko ba ta to ka ga ya koyi ta ne ta hanyar ne sanusa da zu a haka haka ya taso da shi to haka larabawa suka a lokacin da haka kuma suke a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya dole musulunci ta ƙara faɗaɗa mutanen daular romawa suka shigo musulunci mutanen daular farisa suka shigo musulunci kabilu daban-daban suka shigo musulunci wanda su asalin su ba laraba ba ne sai suka fara koyon larabci a wurin larabawa to ta ga anan nan dole a rinka jin kurakure daga wajen ne kan koyo to idan wannan kurakuren kuma ya fara yin tasiri sai a ga cewa to lallai lokaci ya yi da za a sanya waɗansu ƙa'idoji waɗanda da su ne za a baiwa harshen larabcin kariya wanda ba su kariya bayar da kariya ne ga alƙur'ani ne ko da mutum ya tsira su daidai da waɗansu ƙa'idoji wanda in an sa musu su ka fahimce su za su iya larabci daidai amma idan mutum bai karanta su ba zai iya larabci daidai ba ina ba ta an fahimta to wannan tunanin rubuta ka'idoji ko sanya ka'idoji waɗanda za su sa mutanen da ba laraba ba su fiye larabci su iya yin su dare ba tare da kuskure ba shi ne aka ce wato wanda ya fara sanya wannan ka'idoji ne abin aswad abdu'ali abin aswad abdu'ali ya yi hakan ne da umarnin alijin abu talib waɗansu kuma suka ce da umarnin umar ɗan khattab Allah ya kare shi a هو نظام جدا وابو الاسود الجهني ko daga umarnin umar ran kafa ko da umarnin alijin wajen kama sayi da kan zuba ba wato umar ran kafa ne ya zo ga in ka mutane suna wasan harbe harbe ya ɗauka faɗa suke sai ce da kuka nan gani sai suka ce da ana ya amir al-mumini inna qaumun muta'allimin wato kyale mu a gurin mu koyan har da muke wato ba faɗa muke ba to na suka ci suke cikin larabci amma da suke in ma kaumun muta'allimin su suka ce in ma kaumun muta'allimin wato koya muke da garin gurin ne sai ya fara tunanin cewa ya kamata a sanya waɗansu ka'idoji da za su zama tsari da mutum ya rai in ba haka mutane da za su je in kuma za su kuskure a larabci ne daga duka sun za su kuskure a tsarani ina ba ta shi yasa idan ta fahimci harshen larabci to za ka samu waɗansu saɓani da aka rinka yi da malamai a cikin fasaran alƙur'ani a da ko a yanzu za ka ga kasawa kasawar fahimtar waɗansu game da kasar larabci ya taimaka wajen fassara alƙur'ani ba daidai ba ko kungiyar yadda ya kamata a ce an fassara shi ko da an ji doron larabci din a gurin ina ba don gani to daga nan fa asalin tsari a shi da ya hukuncin shari'ar musulunci game da koyon ilimin nahawu وتعلمه فرض من فروض الكفاية وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه
يجي حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية wato koyon ilimin nawa yana ɗaya daga cikin abin da ake gani da alfarbu kifaya domin alfarbu fardan kuma ka farbu ayin da kuma ka farbun alal kifaya farbu ayin wanda yake wani baya ɗauki a wani ko wasu yayi fassalawatul khamsa fasiyamu ramadan wani baya ɗauki a wani ko wasu yayi da kansa الفرض على الكفاية كما سورة أبن بيوتن سورة في الكفاية أما في بعض تنبوت أكتو سينما بغاني أنا كنت لما سوى مكرمتو بدون بطنسو نصورو كو مصلاتي كو مجمسي كو نفسا كو مريني وهي جوة من التعريف اللي حكو مثل الفرض على الكفاية وتقول تعريف من العربية الفرض على الكفاية وطلعوا فيه هذا بحث ذاته وانت بالذات تقرب العربي وانت بعد ذلك الفرض عن الكفاية معنى الفرض عن الكفاية kun ka ji to yanzu kowa da jin tsoro ne ya ga da ya daura haka kowa zai turo abin da zai faɗa yake idan kawo dubu ba abun na safa ba a mai baƙi akwai wani ƙarin bayani ko wani ne ko da ne za ka ci irin nasu ne ko kuma za ka ƙarin nasu irin nasu amma ba da larabcin ka ba ko faɗi nasu ko ne إذا قام بهم بعض فجئوا سقط عن الباطل إذا كنتم إذا قام به البعض سقط عن الباطل وإذا قام به بعض الناس سقط عن الباطل كل يوم في هذا الواحد مع نفس الدين wato abin da in waɗansu suka yi sun ɗauke da kamar sallar gawa yanzu idan wani musulmi ya rasu cikin na aka dinga nan gudun da muka saura ko ta dole ne ne masa sallah wannan wajibin ana magana da mu duka amma in mutum biyu uku hudu da wasu kwanar jikin wasu sallah sun ɗauke mana mu ba dole ba ne su yi in an rasa kowa da ya gato kuma za a samu mutum biyu biyu duka a matsayin da su ba to abin da nake kiran ce muku a nan gurin haka ake hukun wannan ka'ida a gaba ne daga cikin littafin da hukunan ciki cewa idan kama bihun ba'adu ba ka ta hannun ba amma al-muhaqqiqun min ulama wato suna tsara wata koma shi ne idan kama bihim ba'adun sabu sakata an baki domin ta iya wa waɗanda suka fasu za su yi ɗin wanda muka ce ko sun yi sun wadatar da sauran to su ɗin sun fasa yi suna buƙatar ƙarin abu kuna fahimtar da jiya bari buga muku misali a sallar bawa ba za ku fahimtar da duk cewa nan na yake amma zan sani malamai suna cewa idan kafare da su shigo da ba jihadi baya zama farko alal aiki ko ba haka ba a ji a kai musu farmaki a garin su wannan idan kan zo ba su shakata farko alal aiki to sai ya kasance adadin da suka tashi za su je su kai wa kafirin yawa adadin da ya kai yadda za su lalatar da kafirin ba wajibin ya sa kafin sauran بالفقراء أشياء البعض الجواني الخوف وما إذا قام به البعض وهذا البعض غير كافي لا يكتب عن الباطل لكن إذا قام به البعض الباطل الباطل فقطع بالباطل إذا من كلمة الباطل هذه الكفاية أنت فرض الأول كفاية دولة أبدا من كتبه ذاتي ذاتي za su wadatar wajen yin wannan za su wadatar wajen yin wannan amma inda su wadatar ba su gudun to domin ta yake ne sai da zai zama gida yake hukumin jari fi wa ta'allumu ya farko ainihin nan furudin su kawai wato koyuka farko farko ne nan furudin su kawai yanzu dole ne a sanu a samu waɗin cikin iya na hau idan dukkan da iya na hau to ana zama nan مذنب wanda bai aka ko dan iya to wannan ne wanda suka iya idan a gano aka samu ko suka suka iya in ya dace domin adadin al'ummar ko ne su uku sun yi ba ta kadan ne a na hau to gawa ba to a shirin ka ko talatin kamar ɗari ko ɗari ko ɗari ko ɗari biyar yana da an samu duk ɗari biyar a kano kwararru a nahu yankin da sun ɗauke sun ɗauke a tsaron ne a misali da wanda ƙandar ɗari biyar sun yi da ƙandar ɗari biyar sun yi sun ɗauke a tsaron don ɗari biyar na iya wadatar da sauran to da ƙandar hakan ya ɗari biyar na iya wadatar da sauran a yanzu muna da cikakkun mutum ɗari biyar da za mu iya tarkibin su wato da an ce tunanar su ƙwararru ne sun ɗauke a sauran yana ba ta hankali a kusurin kun ga wato musulmi lokacin da yake lokacin da kuke koyon shi don kan ko lokacin da ba don kan kuke ba kuke koya wato kana koya saboda ne al'umma da za ta fuskace ka in al'umma ta ji kusurowar wannan abu sai ta shayar da ita wannan abu ta kashe mata kusurowar a shek muhammad al-aminu shankiti lokacin da yake neman ilimi malamin sai ke cewa da shi idan mutum ya san yadda zai gyara farko aini a ilmanci to ya sauki wajibi sauran ya zama farko kifaya ko abin da ya kara da ilimi amma ko ban da ku ko har yanzu farko aini yake saboda ya kira Allah yake a ko ko kana iya rike abin da mutum goma za ka iya rike a ce jama'ar da za su bukaci mutum goma don su kashe musu cikin wasu ta ilimi a waɗin cikin ilimi ilimi kai kaɗai Allah ya ba ka tsoro da za ka iya haddace ka wanzar da mutane sama da mutum goma ko a ce a ce yanzu wajibin ya sauka da wancan daga wancan goma da ba su da kwakwalwa irin ta ya dawo kanka ina fatan kuna da wanda kun ga da ke ya tashi wajen abin da sauran ko ta fi ya fi cewa ilimi daban daban ilimi daban daban ya fi cewa daban daban da wani tuntu a kai yi wallafa a kai yi karatu a kai yi karantar yi ne ne ne don yi ta alaƙa kun da kuma wani da suke da alaƙa da larabci da wani suke da alaƙa da alaƙa har wani ma wani daga cikin malamin na kan wani kuma suka na gina yake cewa idan ɗalibai suka rubuto kalma da larabci suka wuce da mutu da mulki da Allah wannan boba da wannan kalma yake na karanta masa shi ko Allah ba ka ba yake ko idan ka so ka bincike samu da misalin arab da farko ka so ba ga ka farko ko ne karbu da dukkan da haka ne ba da ta rubuta ne dukkan farko ko ne karbu da dukkan ba za ta fara mutu da ta karanta littafin su da rubin da ke yi kuma da al'amin kanto ila baitul lahi inda ya fito daga mauritania don shi ɗan asalin mauritania ya biyo sanin najeriya ana tafiya saudiya a ƙasa ya biyo sanin najeriya ya bi ta shafi ya shiga ta samari ya fito su ban karya a cikin tun da ba su kauka daga gida har zuwa can kusan saudiya su yi wata daga nan nuna wani da ya faru da shi a kan hanya sai da ya rubuta shi a littafi littafi ne mai rikila da tun daga suka wasu da shiga taliban da suka rage shi da yayi da wani ne duk inda ya tsaya ya da zango a irin garurukan da suka kamar a kai daga nan Najeriya za su fita ka ji tsohon garuruka da aka duk inda ya da zango sai an yi magana shi da ilimi ko an kawo fatoyi waɗansu sun shafi na hau waɗansu sun shafi mantaki waɗansu sun shafi galada waɗansu na hau waɗansu sarfu waɗansu tafsiri amma bai zo rashin sa'a da ya je ta Najeriya da kusa da galibi ko ɗaya ba mun wasu da aka ma ji kuke yake ya ji kuke yake yake yake ba ka fahimtar da kira ba da fahimtar da duk da wasu yi ne da ka ji larabci ba a wancan lokaci daga da kuke fara samun masu yin larabci lokacin da su da cikin kama haka da wani da cikin shafi haka da wajen su dan su dan yarko da yawa saboda ya fi karo da malamai kuma an kafe a tsarin kuma da majalisi ne a cikin da majalisi haka da cikin ina ba da an tauta to a kenan waɗanda Allah bai wa kwakwalwa daga cikin su kuma cikin wasa ba ta tsawa cutar su suna cutar kansu kuma sa'ilin nan suna cutar al'umma domin idan Allah ba ka kwakwalwa da za ka iya haddace abu ka amfana kuma ka haddace ka amfana da wani ko da ka yi amfani ko da ka yi amfani da ita ba haka ta ga kwakin kudin da kuma kwakin kudin da wasu ka hana ba sanin su mutum ba يكون تبرجوا أجل لذلك saboda haka mun ko ko amfani da lokacin ne karanta mu jama'a
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو أبو أبو آه من جد وانا أقول يقول وربما تعين تألمه على واحد أو أن موقف الكوي إلى أنه ما إذا ما فرض عين حكم ولم يكن في شيء فصار فرض عين عليه سوبا ففرض عين لأكان الصوب ومن يزع من دع أصوات أنت تهمي وفي القرآن بجيب الله في الكتاب وتعرف أن تنبو مكواسة ko ba wannan farko abin na ka in kana sa da uzurin ba ka da kula mai kyau ko kun gofa da ke ba za ku ba na kuma nora rawa ko kuma ba ma kun kuka kula ba ta Allah wuce warkun kan ma su abin da za su gani cewa ba ku ba ko wannan duk da rike kowa tun da mawahi duka da suke rike baiwa daban da ba a iya ganewa ko wani ana cikin amma za su cikin ba ka iya gane kowa da kowa ke ko da ke sai ku
قال المصنف وهو أبو عبد الله بن محمد بن داود الصنهاجي